na saka Allah sai na ga ya yi daɗi Allahu wanda ba shi da sura surar sai kamar fadi ki ba fari bane ba baki bane ba kala kamar shudi shine ya mai wa zayyanu hikima ya yi ta ɗan karan kaudi yau ga jaharin na wata waka Allah ɗaya da ɗiban ban Allah da ya gari bambam.
na roƙe kai salati ba Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin naku na Allah ɗaya gari bamban wanda daga nan tasharmu ta nan birnin Dabo Al-Amin Muhammad Sani ke sada mu da ku da tallafawar injiniya Solomon Afolayan da kuma Basira Garu a can tasharmu ta birnin Dutse. da kuma tallafawar jabiru shehu da sauran ma'aikatanmu da ke manyan tasoshinmu na yada shirye-shirye a nan birnin kano da mukan kira ta kandahar da kuma ta can birnin dutse da muke kiranta tora bora ko yaya aka samu usulin wannan sunayen ban sani ba wata ran masu tambaya sa kwakwalo ajiyar da bayani ike amma a nan dai masu bibiyar mu sun san mun buɗe magana ne ko in ce batu a makon da ya gabata a kan ƙasar poland wanda bayani ya gabata kan cewa ƙasa ce guda ɗaya daga cikin ƙasashe goma sha shida da suke a rukunin ƙasashen tarayyar turai mun je cewar ƙasa ce mai tsananin sanyi wanda in sanyi ya kai sanyi har takan kai ƙasa da ɗaya da kimanin awo 35 ba wai sama da ɗayan ba sannan kuma mun ji irin yadda al'ummominsu suke to muna cikin dai shimfiɗar kuma kamar yadda kuka sani a makon na jiya mun tattauna da dr isa yusuf chamu na sashen nazarin kimiyyar harsuna domin makon jiya mun ce sashen nazarin uh, harsunan najeriya to, to, to head of department ya ce an masa kwace ne to na sashen nazarin kimiyyar harsuna da kuma profesa abdallah uba adamu wanda shi ma kusan ma iya cewar wato farfesa ne mai hula biyu yanzu a dacen farfesa ne na science education to amma a baya-bayan nan kuma an ƙara bashi farfesa ɗin wata daban kuma akan media and cultural communication wanda ina kyautata zaton in bayani na daidai ne a duk arewacin najeriya yanzu ba a da farfesa a wannan fanni sai shi kaɗai ɗaya tilo ba kano ba haushe ashe hausawa dai in sun cire kasala da kuma me ɗayan farfesa da populatin ne ba populatin ne wa fulatanin ina eh da badaneje da Eh.
badaneje ne.
ba abin da ba za a zama ba a faɗin duniyan nan ko da shi dr isa camu yanzu da yake ina kano jigawa na san camu ƙasar dutse ce amma ni da ɗauka nake ƙasar ah, rana ce ashe ƙasar dutse ce shi ma dokta kun ji akan kimiyyar harsuna yi karatu to kuma wani tuntuɓe daɗin gushi yau ma ga shi allah azurta mu da dr hafizu miko ya kasai wanda shi ma ya samu zarafi na zaman wannan ƙasa ta poland wanda makon jiya wani uzuri bai bari ya shigo ba amma yau ga shi shi ma allah ya kashi da haka bari mu fara da marhabin da dr hafizu miko ya kasai dokta barka da shigowa nan zaune.
barkan ka dai yaya sanyi ko zafi to alhamdulillah duka duka biyun to marhaban rana ita yau mun tuntuɓi farfesa abdullah uba adam kan me ya kai shi ƙasar poland kamar yadda muka tuntuɓi dr isa yusuf chamu to tunda yau kai ka shigo kai kuma wane tudu wane gangare ka tuntsira ƙasar poland
to alhamdulillah ah, da farko dai na ji ah, zaman da aka yi makon da ya wuce to ni ina ga duka tafiyar da dr isa yusuf canmu ya yi to ni ma irinta na yi sai dai akwai bambanci domin tafiyar da shi ya yi da Profesa Abdullahi Uba Adamu su 'yan gata ne.
to Ni ko da na tashi kawai kamar hanya ce kawai aka bako aka ce tafi. Babu kowa domin dai farko ni na je kasar Poland karkashin alaka da ke akwai tsakanin wato eh, jami'ar Bayero da kuma can jami'ar Woso.
na'am irin kawancen nan na aiki Irin kawance tare na aiki tare koyo da koyarwa tare.
na'am shi So- kuke kira fellowship a ba fellowship ba Yeah.
wannan dai shi ake kira academic linkage to na'am Eh.
na'am to ni ta wannan hanya a na tafi farko irin wannan tafiyar na so na yi ta tun wajen 1999 na'am to lokacin nan me aka samu dai a nan ƙasa najeriya sai aka aiko da takacen takarda da aka aiko aka ce ai ƙasar poland za ta turo mutane uku su zo su yi karatu a nan najeriya ni kuma ni kadai zan tafi can to ministan ilimi na wannan lokaci shine wa a na manta sunansa na'am to ministan ilimi na wannan ya aka yi ya aka yi dai suka ƙi yarda na'am don har ma'aikatar ilimi na je a abuja aka kai ni kaza na ga ga abubuwan da aka rubuta na ce shikenan Mm.
maimakon a ce gwamnatin najeriya ta ce to shikenan wannan mutum ɗaya a ƙara da mutane uku su can za su karba tun da ni an bani kuɗi an bani scholarship an ce in tafi ga ta can tana jira na haka to wannan tafiya dai bata yiwu ba to fa.
to sai muka dawo muka ce to wannan alaka ba mu sake ɗauraye ta mu yi ta ya zama ta gida to a nan ta gida ɗin bayan mun gama ƙullata shikenan sai muka aika takardu aka yi komai na samu dama na inje poland na'am to a shekara ta 2003 kenan na'am bayan shekara hudu yawwa da wancan dama ta farko wancan- da ta kare da, da ta kare Na'am.
shekara ta 2001 sai muka kulla alaka a lokacin shugaban jami'ar bayero farfesa musa abdullahi Allah shi ya sa hannu a kan Marigayi ko?
marigayi eh, Eh.
Allah ya ji kansa Amin.
shi ya sa hannu a kan wannan takarda Na'am.
to daga nan na samu shekara ta 2003 to da na tashi dai duka dai na yi shirye-shiryen tafiya to babban abu da ya dan na dan samu matsala ko cikas a nan kano wajen tashi lokacin nan na samu bizas ta farko Na'am.
kafin su shiga cikin tarayyar turai Na'am.
a shekara ta 2004 kasan suka shiga na'am to na samu irin visa tasu ta ainihi ba wacce take ta cikin wannan ba to da na zo nan kano za mu tafi sai da na gama haɗa komai nawa na tanadi jaka da abubuwa duk da suka kamata na haɗa eh to na zo zan tafi kawai za- ana layin shiga jirgi sai aka ce ai wannan ba a ga wato visa Visa, na'am.
ta shiga wato a Netherlands ba Holland wadda ake kira transit visa eh babu ta, ta shiga tarayyar turan tukuna eh babu to na tsaya ne shiru aka yi ta kace na ce kace a je a Netherlands dawo wasu a ba nan sun fi Kano.
saninta da Holland ko?
Eh, da Na'am.
Holland, eh. to a nan dai wani bawan Allah yayana a nan Alhaji Gambo ya kase Na'am.
Allah ya saka masa da alkhairi Amin.
shi ya dauki fasfon na wai tafi ya je ga waye gani waye gani aka ga wannan aka dade da kyar aka ce wai me a jakarsa ne aka buɗa suka ga tarin littattafai To.
domin kamar yadda na ce maka ni ban san me zan tarar ba eh ba irin su Dr. Isa Chan ba watakila sun samu labarin ga abin da yake akwai ga wato kaza.
kai sai kai wuƙar gindi kenan Yawwa na Na, tare na kai tare kan tafarga.
komai. Yawwa. To na zo aka gama wani dai aka je banni na wuce.
Na.
Na hau jirgi a ranar na tafi. To haka ma da muka je can Amsterdam.
Na.
Abin da ya faru kenan. Aka yi ta caje caje aka yi ta wannan ina takardar kaza ina kaza aka yi da wannan ai karatu zai ci aka ce a bar shi. Nan ma dai na wuce.
Na.
Na hau jirgi ne ma ni ni kadai baki.
to a kamar Eh.
yadda Dr.
Ba Isa kowa, Yusuf eh.
shi ma ice wajen su 150 gaskiya amma shi Kuma- kadai ne baki gaskiya ne haka wannan ma aka yi Na'am.
kuma ba wanda daidai da kalma ɗaya a lokacin ta harshen su ban sani ba to fa ko zo in kashe ka ai na ba abin da na sani ko sannu ban sani ba ko barka da Babban ba magana.
abin da na sani To.
so aka tashi aka shiga jirgi aka sauka ita kuma can wadda za ta tare ni a can jami'ar Eh.
ita ma bata san ni ba ban san ta ba bata taba gani na ba ban taba Bata gani taba ta ganin ta ba.
ba to kaga bambancin tafiya ta da su da Eh, Tunisa.
sai- sai Da dai a ta ɗaga Profesa.
kwali kenan.
Yawwa.
Ko?
ai ni babu daga kwalin na'am ni dai kawai na abin da na yi shine na yi shiga irin ta bahaushe sak kaina da hula da komai Haka.
shi yasa ina sauka a, a woso Mm.
wato a basha ba Eh, wai ina haka aka ce ba shi ba ko barsawa.
eh,
Na'am, Warsawa.
Na'am, eh, Eh.
ina sauka a nan babban birnin kasar babban birnin Poland.
kasar poland din Na'am.
aka yi ta caje caje a ɗaga wannan a ɗaga wannan aka ɗauko jakata aka ce na taho da wani abu na buɗe na buɗe sai a- na buɗe sai aka ga kilishi To, sai suka tsaya wai wannan menene to.
wa za a kai wa wannan eh, Kuma menene?
menene shi na yi musu bayani dai suka kasa gana sai na gutsira suka gana ci sai na ce to na fada kan jiki ba kowa ne ke jin turanci ba lokacin da aka je aka kira wani To aka kira ta aka kunca.
kira wani na zo nake faɗa musu "Sai wannan ni ma ba na bane malamai na zan kaiwa hausawa masu koyar da suka ce akwai nace akwai su yi suka yi shiru sai ga wannan nan dai bayan da za su yi aka da kayana aka bani Baka ba su su ɗanɗana ba?
ai ai ba za su ci ba ba za su ci ba Ka san akwai wanda shi da idira da ici. Su ma sai suka karɓa wai dai su tabbatar.
Eh, A ba ai- shi ina jin a Germany ne.
a a- eh, jamu da yakan sun fi hulɗa da bakaken Da dai mutanenmu na ka ci Afirka.
kilishi suka ga baka tuntsire ba.
ba wani abu da ya faru suka ce na yi gaba Na'am.
to na wuce yayin da na fito kawai ina kalle-kalle sai ga wata baturiya ta matso kusa da ni To.
sai ta ce kai ne hafizu sai na ce eh ni ne ke ce ni na ta ce eh ni ce shi kenan Na'am.
to a nan ni ta Sai ka na san- fara da hayyacinka.
Yawwa. cewa to gashi na haɗu da wadda Eh.
za ta karɓe ni Na'am.
kuma za ta yi mun jagoranci kan komai ma a Zuwa jami'a Haka ne.
tunan muka fito da wata abokiyar ta ita ma Na'am.
muka tafi aka ɗauki kayana muka tafi muka kama hanya har zuwa inda zan sauka Haka.
don aka kai ni a hotel a irin nasu na can Na'am.
na malamai da kuma ɗalibai Yawwa, dai haka kan zan ɗan ce taɓa- irin na wanda shi da ta Yawwa.
isa ke gaya mana Eh.
akwai masauki hotel ne amma na duka irinku da kuke zuwa saboda nazari ko karatu Eh, daga iri kasashen biyu ne.
duniya daban-daban iri biyu ne na'am akwai shi wanda ya zauna daban ya zauna ni wanda na zauna wato abin naka dai da- daban ne ni wanda na zauna nake ni kadai ne baki To.
babu baki ko daya To, a cikinsu kowa yawancinsu kuma malamai ne amma ni saboda ina ɗalibtar kuma ina yin za ka kuma Koyarwa.
eh to ni sai aka ajiye ni a nan na'am an ajiye ni a hotel da suke kira socrates na'am a wata gunduma to socrates ko ai babban suna ne ko Eh, musamman eh, ga sosai.
farfesa wajen sha'anin falsafa Eh, gaskiya na'am to a nan aka ajiye ni na bu- bisa ka'idojinsu dai kamar yadda aka yi bayani a baya su karbi fasfo a karbi wane ne aka yi komai da komai aka bani aka bani ɗaki na na yi wannan na je na shiga haka to ni da bambanci kaga ba kowa da ya tare ni ba wanda zai je taimake ni ce ba in je in kawo maka abinci ko mai kama da irin kama naku.
hannunka mai sanda Yawwa.
shi da aka nemo man ma irin Yawwa.
wanda ake yin Yawwa.
yan afirka suna yawwa sosai na'am ni bayan na huta a ɗaki haka sai na sako ce ka ya kamata in je in nemo wani abu na ci ita wannan baiwa Allah da ta to ta yi min jagora sunanta farfesa Nina Pavlak na'am Ah, to da muka taho sai ta kawo kuɗin can sai ta bani na ji ba a yi magana kuɗi ba ya kamata a samu wani maudu'i a kansa a tattauna Na'am.
irin kuɗin su na can zuwoti na'am sai ta bani ɗari ta ce wannan na ci abinci haka ɗari biyu kai to shi kima zuwoci ɗari ko ɗari biyu nan ya kai nawa a naira kenan a
To, lokacin tun da da wata yake kila a lokacin ko naira da ke isa naira ta ta- ne lokacin To.
ko talatin da wani abu ne na'am ko wani zuwoci ɗaya eh kowane zuwoci daya Na'am.
ni a wancan lokacin amma gashi Eh.
da ya je daga ba gashi yana cewa wajen naira a hamsin da biyar Eh, haka To, aka baka zuwoci ɗari aka biyu bani zuwoci ɗari da biyu kuɗin da ɗan kauri eh a da ɗan kauri sosai kuwa sosai na'am Eh.
ka gani to saboda haka sai na sako na ji yunwa da ita ɗan da na ce to ba dai in sako na duba wani abu na zo shi wanda yake wajen baya jin turanci to fa to dai aka samu wani yana dan ji kaɗan sai ne maganar wai ko zan samu wani abu kamar shinkafa da miya
alasa Sai- sun santa suka yi shiru suka yi tona sai wani ce "A, to ya gane abin da nake so bayan ji a kawo ma na ce to da kyau to ai da aka tashi baka labari sai Yauwa.
aka kawo min irin ɗan taɓa kalashin da ake kawo kafin a kawo cikakken abincin eh irin Shi- ɗayan miyan nan mai yaji yaji mai yaji yaji ruwa na'am da ɗan nama a ciki da shiga abin shinkafa a ciki da wannan ita ce wai shinkafa da miya to su ka san abincinsu da yake watakila za a zo magana a kansa babu miya Eh.
ba su da wani abin za ka ci wai ga miya daban.
irin tamu ta nan eh ka ga cewa an ka- zuba ka ta karya Eh.
ka shafo babu na'am saboda haka aka kamo wannan na tsaya na ga abu sai na ce ni ba zan shawo ba wannan nake nufi ba aka aka yi mana biya na kibiya to fa inda ba a baka abin eh da ba kake a so bani abin da nake so ba Allah ɗaya gari ban ba sai daga ga baya garin da ba shinkafa Eh.
ran da malam bahaushe kuma ya je ga Sosai.
inda ya tsinci kansa sosai na'am saboda haka sai aka samu wani shi ma bako ne shi yana jin turanci sai zo sai muka ɗan yi magana da shi sai na ce to ina son da yi mun bayani akwai wani irin abinci na dankali haka irin dankali na tura da aka dan daka aka kamar- jajjaga shi haka yawwa irin kamar- wanda aka kamar kawo yau.
Dr. Isa Eh, kenan sai aka dan kawo shi da dan wan- dan ganyen wannan da dan nama da aka soya haka na ce kaza suka yi wannan suka kawo aka hada to shine na samu na ci to na iya ba su wannan kuɗi na biya eh, ya kai ya- ya kai zuwo nawa ke ya kai Zloty kace ya ko kai zoti wajen a- a goma sha bakwai na'am abin da na biya kenan Eh.
wajen zoti goma sha bakwai haka to banda kudin ruwa banda kudin wannan da haka gashi nan haka muka yi wannan to na zo na fola nima abin da ya kai ni karatun da irin wanda dr isa ya yi akan kimiyyar harshe na'am nima shine ya kai ni to kimiyyar harshen dai ko ko wani fannin a nima akan kimiyyar harshe na'am wato Kimiyyar harshe wa- wato wato wai ilimin shi harsuna.
farfesan kimiyyar harshen nan na Poland shi yafi kowa a duniya ne a'a ai abin da yake ya faru na'am ina ga ya kamata a samu maudu'i guda akan hausa koyo da koyarwa na hausa a kasar poland a tattauna shi da kyau Eh.
abin da ya kai mu wato zaka ga yawancin mutanenmu irin su farfesa da suka yi karatu da daga a ce an tafi tarayyar burtaniya an tafi amurka an tafi kaza a nan ake ta karatu Mm.
to ni da ta zo sai muka ga ai ya kamata mu je poland din nan gashi suna nazarin hausa suna da ɗalibai na hausa kuma dai in duk da gajarce maka yadda take a kuryan nan Eh.
ko bakin fata babu amma suna sosai.
nazari akan harshen Eh, Hausa Ita wadda ta zama farfesa ta zama farfesa a kasar ta koyi hausa ta koyi komai.
a Poland din Eh, ayin fada ma akwai wadda tana na sunanta Eva Shivyaska.
Na'am.
Ba ta taba zuwa kasar Hausa ba. Kuma wallahi inda na ɗauko maka wani aikinta da ta rubuta za ka yi mamaki.
a harshen Hausa da kuma Hausa ba ta taba wannan ba. Ita ce ta fara nuna min hanyar zuwa jami'a haka bayan na sauka a inda nake.
na'am Kalma ta farko da aka fara koya min ta Folan Apteka.
to Apteka.
me kenan wato chemist inda ake sai da Abto.
magani ta fara ci nuna min Eh, wata yi kaje da To.
tsohuwar mura kenan a'a ba wani abu dai ita dai ban san dalili ba Eh.
to dai ta fara nuna min wannan wato wato ya kamata a shi hausa su san cewa harshen nan da suke daukansa ba a sosai.
bakin komai ba da Sosai.
ita al'ummar ba a bakin ko ga inda wata kuryar duniya haka ne ta dauke ta Gaskiya, kuma sosai.
ake yin bincike da nazari sosai sosai.
har kuma suka dauki ma a iya cewa lamba mai girma ai su ne kan gaba a halin yanzu don ce muka da irin a amurka su jami'ar indiana su jami'ar wisconsin na'am su a nan jami'ar london inda su farfesa amfim galadinci suka je su farfesa brigadir dan gambo Na'am.
da sun yi tashi sun yi suna na'am amma yanzu babu wannan sunan haka jami'ar wasa yanzu ita ce ta kan poland gaba- din nan ta eh, poland din nan ita ce kan gaba wajen
nazari nazari akan harshe koyo da koyar da hausa a ka- a- a- a- a- a wata ƙasa da ba ta najeriya ba su ne kan kan gaba gaba saboda suna da ɗalibai masu nazarin nan suna nazarin hausan nan sosai suna nazarin adabi suna nazarin al'adu suna koyar da kimiyyar harshe sannan ta baka bayani bangaren ajami Mm.
su ne kan gaba a jamu Ni dai- fa da ba mu a- a daidai- dauke shi a daidai yanzu din nan.
bakin komai ba a yau din nan a jami in kana magana a jama'a ilmance za a je a yi nazarin sa to zan iya ce maka su ne kan gaba Duk har a duniya.
nan Najeriya duk duniya eh ya sani na kada zan ce ma maka biyu haka da da abu suna Duka ba ko suna- sokoto suna kokari duka zan iya ce maka dan dai kawai su ba san ayyukan da suke ba yanzu ne aka farga aka farka ake kokarin nan da nan a tattara wannan su farfesa abdallah an shigo ana ta kokarin ai wannan ai wannan ai wannan a amma su fito da can abubuwa.
su can sama da shekara talatin arba'in su suna yi suna nazari suna Suna nazari bin In takaita maka ita wannan dr eva shibiyaska aikin da take yi ba wai a jimu kadai ba akan ɗarikar tijjaniya na'am a kansa ta yi zurfafa bincike na'am ta samu digirinta na hudu su suna yin wani digiri na hudu Ban- banda na uku ma banda na uku kafin ka zama farfesa Aha.
sai ka yi wani digiri na uku Na- wanda suke kira habilitation na'am sai ka yi shi wannan ka yi wani aiki to ita aikin da ta yi wannan na digiri na hudun a kan ɗariƙar tijjaniya ce yi ni kai na zan iya tuna ta aiko mu cewa da Allah Thomas da wasu k- kasidu da wasu wane ne haka na tattara ne in ta ne maka bayani tijjaniya za ka yi mamaki Ka ce- wata ka- inda lokaci abin da ta rubuta da hausa Na'am.
takaddar da ta yi zan zo nan da karanta masu saurare su ji kaɗan da hausar da ta rubuta da akan batun da take magana Ai, zuwanta kaulaha na a ai ba ta je kaulaha ba ai shi yasa na faɗa maka ba ƙaramin bincike suke yi eh sai dai shi malaminta Na'am.
farfesa stanislav kuma dai Fiyoshevich kuma dai kuma shi shi ne uba shi ne jagora su na wajen ada- na wajen a, adabin hausa Na'am.
in dai kai magana turawa ko 'yan ƙasa 'yan ƙasa sai dai a nuna masa kwarewa da wannan amma a waje na'am a waje a a yau a duniyar ilimi ta yau babu kamar sa bangaren ajami ba zan iya sani da can a jami'ar london an yi to irin to su da yanzu yawa, ganin amma wannan da yanzu babu.
kuka kwakulo kun yi tunanin wani yanzu a zaburar da wasu su masu bisawu don ku kwato kambunku eh har yanzu muna tabi gashi ni na fara zuwa na je dr isa ya je Eh.
wasu da yawa sun dan je na yan watanni yanzu muna shirin akwai wanda muke tunani yake kokarin ya je wani malam jibrin shaibu Na'am, adamu haka.
shi muke ta kokarin yanzu shi ma ya je can Haka.
ya yi digirin nasa na uku shi wani bangare na adabi kuma ajami na'am to shi zai kalla za su zai zai yi aikinsa a kai wato bangaren adabi zai yi.
Haka.
shi ba bangaren kimiyyar harshe harshe ba na wani batu da nake so na a hakuri lokacin da wannan wani batu da nake so na kara anan shine Na'am.
ya kamata mutanen ma yanzu ba su fahimci menene kimiyyar harshe Mm.
sun jahilci abun na da ta Haka ne.
isa can ya yi kokari ya Eh, musu ya yi bayani.
amma Ito- wani wani tare ne yake na'am wai shin wai menene kimiyyar harshen nan shi fa bai gane ba Mm, to a kwarai.
takaice dai shi kimiyyar harshe ya bambanta na farko ga mai magana da harshe za a iya samu kamar yadda kake cewa da direba ne da mai tukin mota da kuma makanikin mota to shi mai magana da harshe mu ɗauka wanda ya kware a fannin kimiyyar harshe na hausa kamar ni da dr isa Chamu in ka zo kana maganar abu misali kana cewa akwai mota a hausa menene jam'in mota
motoci zai ce motoci akwai kota ko Eh.
menene jam'in kota kotoci kotoci to mu abin da muke duba ba wai jam'in ba mu kalla mu ce a jam'in kota kotoci mota motoci ba shi ba yaya aka yi aka samu motoci ya aka yi ta din nan take komawa ta me ya faru Eh.
daga mota jam'in saka ce mota motoci me yasa ba ce motoci ba To.
akwai wani abu ya canza me yasa kota kotoci buta butoci kaga abin da ake ce kimiyya wato akwai tsari a cikinsa yadda ake aikin kimiyya haka ake a kimiyya kuma gashi ba zama ake kurin a a tsarance ba a abun zuwa zuwa ike yake haka haka to saboda haka shi yasa aka ce kimiyyar to ku harshe sai kuke bin diddigin ya ake ike zuwa to mu abin da muke bin diddiki wacce doka ce waɗanne dokoki ne suke tattare da wannan harshen Na'am.
ta fuskoki daban-daban wannan to wata fuska ce kawai nake faɗa ma To- duk bahaushen da ka to bari sani mu disa aya anan tunda muna da filin adabi mu dubi rayuwa To, na'am.
sai mu jefa farfesa dan gambo da shi da tsanya wanda suka fita daga zauren ne.
yanzu muka shigo Haka ne.
ga wata fuska da ya kamata su ɗauko kuma a nemo ku ku buɗa ta amma mu nan Allah ɗaya gari bamban ka Gaskiya.
je garin da ka nemi shinkafa da miya babu to farfesa mun koro bayani rana ita yau da kai da dr isa yusuf chamu mun yi ƙoƙarin gwargwado a ɗan fahimci mai sauraro ya fahimci ita poland mecece wace ƙasa ce to akwai abubuwa da dama da muka kalla ko mukan kalla a wannan fage idan ka ɗauka kamar yadda muka fara bayani rana wace ita ƙasar nan ta poland tana da wani abu da za ka iya cewa wato keɓantacce me keɓantacce ta ratso ƙarƙashin tsari na gurguzanci tsawon lokaci kwatsam gurguzanci ya zo ya rushe ku kun je ƙasar nan kun gaya take kwata-kwata rushewar gurguzancin nan bai fi shekara ashirin da 'yan kai ba na kyautata zato ko? 1990 kaga shekara ashirin da uku kenan ko? to ko kuma shekara ashirin ma za ka ce kenan eh da uku da uku to amma leƙe-leƙen mu mu daga nan fa mun gani an rubuta cewar kafin wannan gabar ƙasan nan a fagen ilimi da zamantakewa wato kare ma ba zai ci ba amma a cikin shekaru ashirin nan kacal bincike ya nuna kamar yadda dr isa yusuf yake haskawa a shekaru ashirin din nan an ɗaga darajar ilimi ninkin ba ninki har ma ta kamo ta kuma wuce ƙasashe irin su birtaniya da amurka wajen yawan adadin mutanen da suke iya karatu da rubutu kuma na ga bai fi mako ɗaya ba aka yi bikin ranar ilimin manya Mm. na karatu da rubutu ku kun je ƙasar nan watakila sauran sassan rayuwa ma wai menene dalilin da isa a shekaru ashirin kacal ƙasa mai wajen al'umma wajen miliyan talatin a shekara ashirin mm. aka juyin juya halin ci gaba najeriya shekara ɗari za ta har yanzu wai an ce ta ta ta muke yi mai profesa zai ce dangane da allah ɗaya gari ba.
to na farko dai kawar da tunanin cewa a shekara ashirin da uku kawai poland ta samu ci gaban da ta samu a ilimi idan ma a shekara ashirin da uku ta samu aka gani to tana da rasa tana da wato zurfin tuwasu wanda ya nisa ya kasa ɗaya daga cikin abin da poland ta yi shine ta fito da wani abu da ake cewa copernican revolution wannan kuma an yi shi eh ko fa zan yi bayani Copernican Revolution wanda aka yi shi wajen shekara alif ɗari ɗaya da alif shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da wajen hamsin da wani abu kafin lokacin tunanin duk masu kimiyya shine rana ita take kewaye duniya kuma sai da aka kusa da kusan shekara dubu a kan wannan kuma gaba mutum ya ce ba haka ma sai a kashe shi kashe su suke ai har an kafa wato roman catholic katolika na rome sun ginu akan wannan ya zama kamar wani addini ne bayan kiristanci dole ka yadda cewa rana ita take juyawa take kewayawa copernicus shi ya fito ya ce ko kaɗan ba haka bane duniyar da muke akai ita take kewaye rana to wannan shi ake kira copernican revolution to copernican revolution ya canja alƙiblar tunanin yaya kimiyya sararin samaniya yake kuma haka ta faru ne saboda dama can mutanen poland mutane ne masu jajircewa masu bincike a europa din ai abin da yasa ake ganin talaucin su ba wani abu bane gurguzancin ne da ya zo lullube su ya danne su aka fi su aka fi karfin su ɗaya daga cikin ko da ke su su malam hafizu su ne suka iya polancin ɗaya daga cikin kalmomin da aka fi yawan amfani da ita a duniya ita ce robot robot shine mutumin karfe wanda yake baya gajiya to akasari an fi mutum mutumi na karfe na karfe ba wanda za ka sa shi ya ta aiki saboda ba zai gaji ba bai da jijiya bai da tsoka bai da jini bai da wani abin da zai gajiyar da shi to akasari an fi danganta wannan kalmar robot din da mutanen poland saboda duk inda ake ake yin abu mai kwari mai inganci mai kyau to za ga mutanen poland ne a abu a shekarun da suka wuce na 1970 kusan duk malaman da suke koyar da kimiyya da, da, da, da fasaha daga poland suke duk wani wanda ya yi jami'ar ahmadu bello a wannan lokacin zai ce daga inda geology ya karanta ko architecture ko medicine ko, ko uh, engineering za a ga cewa mutanen poland ne suke koyarwa a lokacin saboda haka sun daɗe sun jima da wato ilimi a hannunsu gurguzanci ne ya danne su ya dan kwafe su ya dankwafe su ake ganin kamar ba su san komai ba to a wannan shekara 23 da gurguzancin ya tafi kamar zinare ne zinare duk inda yake yana da kyalli to amma in ka rufe shi da datti ba za a ga kyallin ba da sai an- gurguzanci ya sai an tafi sai gasa aka shi.
koke wannan wannan dattin da gurguzancin sai abun su dama can tushen su sai fara fitowa shi yasa kusan duk wani abu da zaka gani an kawo a Najeriya wani industrial equipment wato abun da ake amfani da shi manya-manyan kayan Manya-manyan aiki na'urorin za a ga daga- daga masana'antu.
daga Poland suke in gyara ne ma daga Poland ne mutanen Poland nan za su gyara fiye da mutanen Germany to saboda haka ana musu wani irin mummunar fahimtar kamar cewa ba su juma da ilimin ba amma ba na jin in ban da Germany da watakila France Na'am.
to da kyar zaka samu mutanen da suka fi mutanen Poland masu kimiyya saboda suna da wani abin da suka kira Polish Academy of Science wanda yake Polish Academy of Science din nan duk wani wanda yake ya isa dan kimiyya ne to tilas sai ya je gurin an kaddamar da shi to ina ɗaya daga cikin abin da ya bani sha'awa ya ya- ya- ya- ya sa na gode wa Allah cewa ni ne bahaushen farko da ya fara zuwa Polish Academy of Science na gabatar da makala Na'am.
a wurin a tarihin wurin a tarihin Rumi ne bahaushen farko da ya fara zuwa Haka.
to saboda haka ire-iren wannan abubuwan ya sa poland ƙasa ce mai tsarin ilimi da ɗaɗɗe suna da tsarin ilimi kuma suna da bin diddigin ilimin nasu ta yadda ya kamata kuma ana biyan kamar da malam isa ya faɗa ana ba wa wato ilimin daraja tun farko amma ba kwanan nan suka fara ba magana ta gaskiya sun jima da wannan ah, jajircewar saboda dai science technology Eh.
engineering Na'am.
to poland su ne su ne wato a kan gaba dai a dai cikin shauran kasashen kasashen europa da suke wannan bangaren haka ne to um, dr isa yusuf chamu na'am har yanzu dai da akwai fa kalubale gaskiya haɗi suna da kwazon nan aka zo aka dan kwafe su na'am duk sanda aka buɗe tarihin musamman malam bahaushe kafin zuwan nasara na'am ana bajewa cewa bahaushen mutum ba rago ba ne gaskiya haka kuma duk al'ummomin da suke kewaye da shi fulani ne da sauran ƙabilun da suke arewacin ƙasar nan da ba sashen duniyar da ba su tafi ba ga- kafin zuwan nasara ko neman ilimi ko kuma kasuwanci kuma ba rago ba ne gaskiya ne amma sai aka zo aka ce mulkin mallaka ya ratso mulkin mallaka sai aka ce ya dankwafar da al'ummomin najeriya ciniki da da ike yin arewa na fata an gane sai aka mai da alƙiblar ciniki ta koma kudu yanzu ana zancen shekara hamsin da wani abu da samun mulkin kai wancan shekara 23 fa muke zance a poland gaskiya amma ba wai su daga su zura da gudu ba a'a sun fa kamo amurka da ingilan da faransan har sun wuce su a wasu fannoni gaskiya ne allah ɗaya gari bamban mu nan me yasa shekara ɗari ko kuma in ka ɗau yancin kai zuwa yanzu hamsin da yan kai har yanzu an kasa ɓallewa kamar yadda poland suka ɓalle suka kece da gudu suka cimma muradunsu to gaskiya malam usman bambancin da mu da kasar poland mu ma nan kasar hausa ba mutane ne ragwage ba babbar matsalar da muke fama da ita a nan yankin ko kuma a kasar najeriya gaba daya shine rashin shugabanci kamar kaga alal misali nasarar da poland ta samu a tsarin iliminta duk da jajircewar mutanen kasanta bai tabbata ba sai da aka samu tsayin shugabanni waɗanda suka tsaya suna da kishin ƙasa suka sadaukar da rayuwarsu da kuɗaɗen da ake samu a yi amfani da ita hanyar da ya kamata yanzu alal misali idan ka ɗauki tsarin ilimi a ƙasar poland tun daga firamare har masters level ba a biyan ko kwabo ba ban gane ba ilimi kyauta ne daga daga firamare firamare zuwa masters level digiri na biyu ba za ka biya ko kwabo ba amma za ka sayi littattafai ko a littafin ma a firamare ba a saye da tsarin yake alal misali ka Don san- mu yi gwari-gwari.
Yawa, su kasar suna da tsari a yau idan aka haifi mutum to akwai gun da ake cewa ofihin mai gari inda ake zuwa a yi rijistar sa a baka namba ta dan kasa wadda da wannan namban ne za a tantance ka da inna kake da shekarunka da komai Na'am.
idan lokacin kaya na ilimi kasar ta san cewa a wannan shekarar tana da ɗalibai yan firamare dubu kaza ko miliyan kaza da za A su baki shiga.
ɗayan ƙasar.
a baki ɗayan kasar domin wato tana da daga tsari.
sanda aka haifi Yau.
mutum ake buɗe ma kundi ko kai yanzu bako idan ka je sai ka je an maka rajista in ka je nan ofin mai gari a karbi passport ɗinka a buɗe ma fayil ai komai da abin da ya kai ka da zaman da za ka yi kafin na ci gaba abin da ya ma ban mamaki a lokacin da na je a min wannan rajista to na je ni na ba da duk information da photocopy na passport ɗina to amma saboda sai ya ɗau lokaci kafin na zo na karba sai na je zan yi sayayya irin gurin da ake sai da kayayyaki wato shopping mall to kasancewar zuwan farko ne ina buƙatar abubuwa da yawa Haka.
to sai na ɗauki kaya da yawa na amfani birjik yawwa da na je sai na Sai bada suka ka- ga bambara kwai.
yawwa da na je sai na bada kati na daman da kati ake amfani na ciniki na banki ba kuɗi ba ba kuɗi ba da na ɗauka na bayar da suka daddanna kuɗin suka ga total ɗin kuɗin ya yawa sai aka ce ina pixel number ɗinka to ita ce waccan lambar rijista lambar rijista ta zama a ƙasa tukunna domin a ga ai a bisa ka'ida su ba sa ciniki na barkatai haka faɗi a zo a sai abubuwa haka Na'am.
an ga ba mamaki cinikin da na yi ya saba ka'ida kuma a kanti ba akan a tiba wajen akan hukuma gwamnati ba fa.
eh.
Na'am.
sai aka ce to ina kati na na zama a polan ma tukunna haka Me- Ka- ka zo da saɓanin Yawwa, sai hankali aka tsaya tukunna a bincike A ni.
tantance.
a tantance Na'am.
na ɗauko fasfon na ce musu ai kati na bai fito ba amma na ya rajista aka ɗau fasfon ɗina aka buga aka ga lamba komai da labari na da information na a cikin Da ike kwamfuta e-passport Yawwa, ne ake komai.
yi kamar da eh, suka duba sai ga ina nake da abin da ya kawo ni sai ga eto wayannan abubuwan da na sha ina da bukatar su sannan aka dawo min da passport dina aka sa katin aka ciri kuɗi aka bayar ake yanzu ka halatta a ciniki da Yawwa, ana kai halatta a jiki da ni to kaga irin wannan abubuwa tsari ne da dokoki da gwamnati take himfiɗa waɗanda suke kawo ci gaba idan muka koma bangaren ilimi kamar yadda na fara gaya maka Na'am.
tun daga karatun firamare har zuwa digiri na biyu a ƙasar poland a kyauta ake yi kuma idan da safe sai daga ga irin doguwar motar nan ta zo kofar gidanka tana jiran ɗanka ya fito a ɗauke shi a kai shi a dawo da shi idan lokaci ya yi da safe direba zai zo ya ɗauke shi idan da rana ta yi a dawo da su haka har su je matakin jami'a idan ka je tsarin za ka yi ga jami'a ƙasar poland tana da tsari take taimaka ɗalibai masu karatu irin kaman gurare na sai da abinci kaman gidan abinci saboda yawanci a can ba a fiye girki a gida ba saya ake suna da yawa to dole ne idan kana da wani babban shago kana sama ɗalibai aiki na awa hudu ko shida a duk sati wanda ake kira student job dole ne ka ɗauka Na ɗalibai ne na dama.
ɗalibai ne kamar kuna a da radio ba mamaki a samu kuna ɗaukar ɗalibai wajen dubu ɗaya a shekara waɗanda za su zo suna ɗan aiki wasu shara za su yi muku wasu za su goge gilas ne wasu za su kuma yi wani ana abu.
biyan su wani dan tamani da zai wannan kuɗin da da za da na san sifar fesa da yake yanmu ne in an taho hutu Aka yi ba akwai wanda students ba dan job part-time job.
amma sai suka tafi da abinsu To a can a can kasar doka ba su rage wa kannansu ba duk ɗalibin da yake Na'am.
karatu dole ne masu shaguna na gari a bashi wannan damar wa domin kuɗi idan ka kwatanta da kuɗin najeriya za ga a wata ɗalibi yana samun kamar dubu tamanin dubu saba'in na naira na naira kuma ya ishe shi ya kaga ci ya ya ishe sha shi yan ceciyensa da kuma abubuwan da zai yi bayan wannan kuma akwai student loan wanda bankuna ne za ka je ka gwamnati ce granto ɗinka idan kana da buƙatar kuɗi za a tantance a baka wanda za ka na amfani da wannan kuɗin har ka gama abin da kake kuma sai ka gama sai karatu gama- ka fara aiki ka fara aiki Kuma sannan sai ka dawo za ka a biya zo a hankali.
yi yarjejeniyar no no za a na ɗauka duk wata har ka biya kuɗin to kaga a nan in ka duba ai tsari ne gwamnati ta himfiɗa kuma ta ba da hanyoyin da za ta taimaka mutane domin su yi karatun kuma a can su kaga gwamnati- ba maganin zaman ban an yi maganin zaman banza Kwarai kuwa.
an yi maganin ta'addanci Duk babu an yi wani.
maganin talauci Yawwa.
ga sunan dai burjik da sun zame mana ruwan dare yawwa to amma me yasa ba kwa iya yin wannan mu ana To, ai kamar yadda na faɗa malam usman matsalar shugabanci ne idan muna da shugabanni wanda suke mulki dan allah waɗanda ba sun sa ƙasa a gabansu ba sa sata ba sa cin hanci to wallahi najeriya za mu iya duk abin da ba ma poland ba kowace ƙasa ce a duniya ta yi za mu iya yi tunda allah ya wadata mu da duk wasu albarkatu na ƙasa da duk duniya ake alfahari da su babban matsalar najeriya shugabanci ba mu da shugabanni a can poland ba a sata za a ga minista ya hau jirgin kasa za a ga minista ya hau mota ya tafi ofis babu irin ba su da albashi wai na haya kake nufi ba nasu na ba nasu na kansu ba motar haya akwai wata ran ina tafiya mun hau irin jirgin kasa din nan sai wata ke ce min wancan ka gani da yajja kansa a hannu ya tsaya ma ya kama irin karfen nan ba na tsakiyar mota a bus sai ya ce a waye wancan din sai da ce wai minista ne ko na harkar menene minista guda minista guda na kasa na gaba kasa gaba daya na ɗaya ba wanda ya damu da shi ba wanda ya damu da wani matsayinsa saboda kowa an samu wani abu da yake ya ɗauki hankalinsa amma mu a nan najeriya saboda ba da wannan tsarin ba gwamnatoci sun kasa biya mutane haƙƙin da ya rataya a kansu alal misali a ƙasar poland idan ba ka da lafiya in dai kai ɗan ƙasa ne tun daga euro daya wannan abin nasa na tarayyar turai Eh, tun kudin su na daga euro turai, turai.
daya har miliyan guda na euro gwamnati za ta dama magani idan ba ka da gida ga gidaje Gidaje kana dan wane ko?
a'a dan kowa dan talaka dan kasa ne ana da rijistar ka Ko da a lafiya, karkara ne?
ko kai wane ne har a karkara mala'a da kai muka je karkara duk gidaje ga su ne da aka yi gidaje a birni haka aka je aka yi su bene hawa 20 20 30 30 a kauye sai dai ai apply in kai dan kasa ne kana biya a hankali ce Poland ba ƙauye kenan.
gaskiya sai dai abin da ya A in dai bambanta a dan ƙauye kaga gine-gine ne abin da ya bambanta ƙauye da birni yawan jama'a kurin.
kurin saboda in ka je can za a ga babu mutane da yawa amma gidajen da duk gasu nan ko ina Da titina.
da titina duk an yi Da lantarki.
da lantarki Da ruwa, Wani da abin ba- makarantu, da Ka sa gadojin wahala tuna tsallaka lokacin da- koramai.
lokacin da farfesa ya je shi Na'am.
to a nan gurin da nake a masaukina hatta girki da ruwan suwan ake Eh?
swan mota babba professor ya zo ya gana ɗauko robar swan zan girki sai ce cewa me za ka yi da wannan yana sha abinci za a dan dafa malam ya ce wani ai fariya ce da ce wala ai dama aka samu saboda a gida ba mu samu wannan dara ba kuma tunda haka ake yi mu kuma za mu yi ai sai mu yi Ba tsada.
duk a wasa kowa ka ga zai sha ruwa don kwalba ake sha swan wata ne na roba ba fiyar wata To ba shi ruwan na famfo.
famfan butaci ne da.
ai an ci gaba an wuce ai ci gaba ne Na'am.
yanzu idan ka duba gdp nan da ake faɗa Eh.
duk dan poland yana rayuwa ne a wajen dala goma sha uku dan najeriya ƙasa da dala biyu
Babban magana.
to kaga ai To dimbin arziki barin zo gashi Dan- dan wani Dr.
abu.
Hafizu Miko.
Ina zuwa.
Dimbin arziki ne da su haka.
kwarai kuwa Allah dai kamar yadda farfesa ya faɗa suna da jajircewa suna da himma sun himmatu kan abubuwa da yawa saboda haka ba za ma ka gane cewa wai suna da talauci ba ba na ƙara kaɗan abin da Dr. Isa ya faɗa Na'am.
don su daɗaɗawa na nuna cewa shugabanci suna da shugabanni na gari wanda suka tsaya domin rayuwar al'ummarsu da cigaban ƙasarsu ɗalibi a makarantar bayan ɗaukan nauyinsa na karatu da aka yi idan ya samu a- a- idan ya yi ƙoƙari ya samu wani wato mataki da ake kira barzo dobje wato very good Na'am.
in ya samu wannan Mm, to wa- a- wai laraba suka ce mumtaz ko da ke Eh.
da farfesa a eh, gefe Eh, su na'am.
ne aka ce barzo dobje ya samu wannan very good kenan eh a sakamakon eh sa to in ya samu wannan yana da ƙarin scholarship a kai za a ƙara masa kuɗi in ya samu Saboda a- ƙwazonsa, eh, eh.
a wa- a wani course din ya samu ya ƙara samun A barzo dobje to nan ma yana ƙa- zai ƙara samu kuɗinsa za su ƙaru a nan duk kaga shugabanci na ƙasar yana yi wa ɗalibai haka domin me domin su tsaya su yi abin da ya kawo su makarantu jami'o'i da suke nazari to ko in mutum yana samun wannan sakamakon yana samun kuɗi gwamnati tana ƙara masa kuɗi Mm, zai in ya gama azama.
karatun ba sai kaga ya san abin da yake ba haka to kaga akwai wannan zan iya kara maka wannan Na'am.
ministan akwai ministan tattalin arziki ne ya taba zi- karkashin alakar da muke ya taba zuwa ne jami'ar bayero Na'am.
tsohon minista ne ya sauka amma da ya zo sai ake magana za a ɗauke shi a mota a zagaye gari sai ce ah ai ya ga babura na haya a bar shi ya hau babur mana a shi shi minista shi i- babur zai hau karewa to fa babur zai hau
saboda To wai- bai dauka da zafi ba.
yawa kuma ina nuna maka nan titin jami'ar woso din Haka.
krakow civitin ya ce suna titin Na'am.
nan titin a nan gidan shugaban kasa yake nan ta nan ake ba a wucewa kai shi nesa ba saboda hayaniyar ba ɗalibai babu wani hayaniya yana nan a nan yake mutane suna wucewa ta kofar gidan babu wani abu ka tsaya ma ku dau hoto ba in dai ba zuwa kai kace zaka taba jikin gidan ba ba ruwan kowa Ba da ruwan kai kowa.
wucewa za ka yi wannan gidan shine gidan da aka yi wannan ah, Warsaw Park Treaty din nan Mm, a shekara ta wallahi, 1955 Na'am.
nan aka mai da shi ya zama gidan shugaban kasa to jiyan da yake haka zai fito ya biyo titi ya zo ya wuce ta cikin motocin da suke ajiye ɗalibai da menene da sauransu ya kama hanya ya wuce baya tsoron ɗalibai kas kai To, farmaki sun yi baya- ni da baya- yunwa baya- baya jin Ko- tsoro ko- ko ko- biyu ke da wata randa ba ban ɗakuna ne ya aka yi farfesa sosai bari mu To- to ina nuna maka wannan tattalin arzikin su mu da muka je karatu Na'am.
ka gani ban biya kuɗin makaranta ba sai suka ce an ɗauke mu amma na biya kuɗin ɗaki shi kuma dr isa da yaje shi kuma ya biya kuɗin makaranta amma bai biya kuɗin ɗaki ba sun biya masa bayan ba 'yan kasar ba ne eh kuma ƙarin dani malam usman idan dai kai ɗalibi ne a ƙasar poland duk abu in na gwamnati ne rabi kake biya Gaskiya ne.
hatta katin higa motar nan Eh.
a wata uku ake biya dubu biyar a kuɗin da su farfesa su ma kudin jirgi ai rabi suke biya Eh, to ni ni ni ba ba ba ne maka wani ja- wani wani wani bayani ana dangane da Na'am.
biyan kuɗin mota Eh.
kuɗin jirgi kuɗi da ake biyan rabi Na'am, Ni in dai muka- ɗalibi ne.
eh, ai in muka je da sauran ɗaliban ai akwai shekara duk wanda ya haura shekara 24 suke gama Da digiri biyar, eh, da da biyu hudu in suka misali.
haura wannan to komai cikakke za su biya to ni lokacin da za mu je tare da su ne biya sai su kalle ni in aka ce shekarun kano in na faɗa talatin da ɗoriya sai ce kai ka daina faɗa ba ai ba wanda fa zai ganka haka ya ce su wani suke ji kawai sai su ce mun je sai na shiru in na ba su sai su komai da komai ni ɗalibi ne ni kaza ne Kurin da a ya- bani ni ma wannan rangwamen a bani a bani ni ma in tafi ni ma na saba na je ni ni kadai sai in faɗa musu da na fara ɗan jin harshen Eh.
sai in faɗa musu karata kaza kawai ni ma sai a yi mu kawai sai na fito a shekara ta karshe shine nake to bani biya su kuɗin su shine nake biyan cikakken sai kuɗi sai ka Amma dawo ta- adali adalcin su ya Eh.
ratsa ka Eh.
to bari mu zo Saboda ga haka- farfesa akwai tunani na cewa idan daɗi i yawa wai bahaushe sai sai sai mu ce Allah kashe ni ga daɗi kan daɗi ga ɗalibai ana cewa wannan watakila ya sa su miƙe ƙafa su zama fitinannu kai kuma koyarwa ka je kai ga ɗaliban nan wannan daɗin ya sa su don munan abin da ake cewa in aka shagwafa mutum sai kuma shegantaka haka ɗaliban suke
su ai ba sa yin karatu wai dan su nema aiki to ba aiki ne a gaban su ba wai ka- ka- kana ka gama karatu ka je gwamnati kai aiki a gwamnati a ta gwagwarma da kai su suna karatu ne don san ilimin don nishadin ilimin ilimin abun ne mai daɗi za ka je ka koye shi don ka san abun da duniya take ciki to kaga inda bambancin yake so ba ma wai daɗi bisa daɗi ba ne daɗi bisa daɗi bisa daɗi ne gashi kana cikin walwala kana cikin ni'ima kana cikin hutawa sannan kuma kana yin nazarin abin da ike kana yin shi don kawai kana jin daɗin ka yi shi kana sha'awar ka zauna ka koyi abin ko za ka yi aiki da shi nan gaba ko ba za ka yi aiki da shi ba wani abu ne dai sabo Ilimi dai mai ka zaman samu kansa ilimin ne.
to ana inda ake darajanta ilimi kenan mu kuwa nan duk wanda kaga yayi karatu yayi karatu ne don ya nemi aiki to ji nake laifinku ne a'a to ai ga sun su da suka Ma- magana masana shugabanni da- ba a canja alƙiblar karatun ai ta ni aiki koma na kan kawai in zuba maka in ta zuba maka in ka iba kuma kai ka san yadda zaka yi da shi Eh, to ai, ba amma za ka sa rariya ba
a ta ce Eh.
to amma su karatun da suke yi suna karatu ne saboda kawai nishadi ba zan manta ba ina koyarwa sai wani yaro ya rubuto min wasiƙa ice da ni wai budurwarsa tana son ta zo ajina sai na ce to sai na je na gaya wa nina public professor da take shugabar wurin na ce gashi sai ta ce ba za ta yiwu ba saboda ba za a bata credit ba ba ta yi rijista ba Mm.
sai ba na gaya zai- yaron ba za ta samu maki eh ba za ta samu maki ba sai na ga yaron sai ce ah, shi ita ai yarinyar ba ma yar makaranta ba ce budurwarsa ce a can gari suke sharholiya ilimin kurin take eh sai so ta ji tsotsa.
labarin kwas din yadda nake koyar da shi da abubuwan da ake koyarwa sai ta ji daɗin sa tace tana son ta zo ta shiga shigowa ajin to ita nina public ta ji daɗin abin cewa wai kwas din har ya fara jawo wa'yansu mutane Daga cikin wajen gari.
jami'a.
eh to saboda haka muka aka ce an ba ta Ka- izini kai za ka samu ƙarin kiredin na extramural to haka dai ta shigo yarinyar na'am ta shigo irin shiga kuma ta ta cikin gari ta huda hancinta da, da, da wata basilla to fa.
Eh, gashin ta wani iri caccakakke da wani abun nan amma ta zo ta zauna ba mu ba mu ta dai gaishe ni Haka.
muka zauna aka gama lesson har na gama koyarwar tare da ita ake yi amma ba ta yi jarrabawa ba saboda ba Eh, malama tunda ba ba ɗaliba ba ce ɗaliba a ba ce.
a- a wurin Ta zo To, don saboda- ƙaruwa.
eh saboda haka su dan karuwa suke dan a a ji daɗin abin a koyi abin a san yadda duniya take mu kuwa nan kana yi duk karatun da zaka yi kana yi ne saboda ka samu aiki to ko shi sa kuke gallaza mana a jami'a ko ko
Kuma da Usman ƙarin bayani dangane da abun da Farfesa Abdalla ya faɗa.
na'am Ita ƙasar Poland ta kai matsayin da ba magana mutum ya karatu don aiki sai don sha'awa domin kusan kowa ma yana da ilimi. kuma babu bambanci tsakanin mai babban aiki da karamin aiki babu bambanci tsakanin shugaba da lebura kowa iya tunƙaho da aikin da yake kuma kowa yana ganin darajar aikin kowa kuma abin da ike samu ya Zai ishe shi ishe shi ta abinci rayuwa kuma dama abin da ake nema a yau da gobe domin ba su da matsalar muhalli ba su da matsalar tafiye-tafiye ba su matsalar la- ba su da matsalar lafiya Na'am.
ba su da matsalar kuɗin makarantar yara to ko anan ne matsalar mu idan aka ce an ɗauke ma waɗannan abubuwan guda hudu ne za ka yi da kuɗin so za a ga cewa mutum bai yana da digiri na uku malam usman yana aiki kamar sakatare na higo a freedom din nan yanzu kama a nigerian embassy Mm.
akwai abokin mu arabi ibrahim dan nan darma da yake aiki Na'am.
direban su yana da masters akan engineering computer engineering Eh.
duk abin gyaran computer idan ya taso na embassy shine yake amma direba ne To, abin da kuma ya yake- gamsu da ya shi gamsu direba.
da shi direba ne kuma kuɗin da yake samu na aikinsa na direba ya isa ya biya bukatarsa saboda haka baya wani azababin ya samu babban aiki ko ya shige ya zama ofisa a'a yana nan daga waje idan za a fita ya zo ya shiga ya tuka aje duk inda za a je aikinsa kenan ba wai- ba wai karatun nasa ba wani abu bane bai dauke shi da wannan karatu zai samu abinci ba so karatunsu kamar da farfesa ya faɗa na sha'awa ne kowa yana yi ne domin yana sha'awar abin amma aiki wani abu ne daban To za mu ɗora a kan batutuwan da yawa. Mun koro su kuma yau mun yi hatsin barake. Bari mu ɗan waiwayi masu sauraro mu- ko akwai waya ɗaya ko biyu da za su yi muku tambayoyi kafin Assalamu alaikum.
in Allah da wa alaikum Malam salam.
Usman kana magana da Sani Leda Kogi daga nan majalisar nasiha.
To ya ji sani.
To abin da nake so bandi sun tabo kamar bangaren siyasa ba. Su gaba ɗaya sun dogara ne A'a a kan ilimi.
ka yi tambaya a kan na yau. Ai ka san shirin namu a tafi a tafi ike.
To Eh, bangaren ilimi yau muka taɓa ba mu shiga wannan bangaren ba.
To Allah ya sa dai su ba sa yajin aiki kamar yadda aka zauna da mutanen mu a gida.
to to wannan kwa zan bari su ce wani abu Eh, um, dr miko wai alasa ba sa yajin aiki dan kwa yanzu ɗaliban ku duk suna gida suna jin ku Eh, gaskiya ne to ni dai abin da nake karanta tun kafin na je kasar poland da karatu ni ban ji an ce malamai sun yi yajin aiki irin yajin aiki da ake yi a nan najeriya ba ban ji ba ni kuma zaman da na yi na kusan shekaru uku ni ba taɓa yin yajin aiki ba Na na yi malamai.
karatu lafiya kalau yadda ya kamata na gama na gama shi ba tare da an samu wata matsala ba wato su- Babu yajin su- aiki.
su- silek walesa sun yi Kuma- aiki ko Eh, Ƙarin bayani, ƙarin bayani.
lebarinsa Eh, na- kamar yadda satin da ya wuce na faɗa lokacin da na je kasar poland a nan najeriya ana yajin aiki a jami'o'i Na'am.
to da nake kokari na gaya profesa ni na yajin aiki ne ya sa na yi delay Eh, na Ban zo da wuri kwana ba.
ɗayan na, eh.
na ɗau lokaci bata gane me ake nufi da strike ba da yajin na yajin eh saboda ya za a rufe jami'a har na tsawon lokaci ba a aiki to kaga maganar da na yi ta baya rashin shugabanci a can shugabannin su saboda suna da sha'awar mutanen su karatu shi yasa ba sa wasa da harkokin ilimin su da ake yi a nan mu ko sakaci ne da rashin nuna sha'awa kaga idan har da gwamnati tana da sha'awa kuma tana da ra'ayi akan cewa 'yan ƙasa ta samu ilimin da ya dace kaga ba za a yi da yajin aiki ya sai dai tsawon ana lokaci ba.
cewa anan kuma wai malaman ne babu kana'a to malam usman kamar saboda an ce kun fi fa kowa dimbin albashi a duk ma'aikatan ƙasar nan a wannan ba amma kullum sai ku noke da wasu bukatu ku ɓoye wannan amma da an cika muku aljihu sai ku koma Malam Usman wannan ba gaskiya ba ne.
Eh.
Kamar yadda na yi bayani a baya, idan da gwamnati ta yi abin da ya kamata, ta samar mana da tsarin lafiya da kowa zai samu haddar mutum da kuma 'yan ƙasa ne, da tsarin ilimi da 'ya'yanmu za su mora. da duk wani abubuwa gidaje da muke bukata wani yajin aiki za mu je ai wannan yajin aiki an je ne akan rashin kayayyakin aiki da za a yi amfani da su a jami'a ba akan neman albashi ba to ma ɗora sati mai zuwa da sauran batutuwa tunda har yanzu wato sharar fage kusan muke don ba mu taɓa komai kan zamantakewa ba Gaskiya.
wataƙila an gaggayyace ku wajen aure ko wajen ɗaura suna in ana ɗaura suna wasu garuruwa da ko aka kuma ziyarta.
wasu eh ko zamantakewa birni da karkara ko da yake kun ce can ba birni da karkara da sauran batutuwa in Allah da inda kun yarda za ku dawo Eh, da akwai to Allah ya sa mu dace dole nan za mu gintse shirin a madadin tasoshinmu na Freedom Kano da Al-Amin Muhammad Sani da injiniya Solomon Apollo suka da wani yadda kuka ji mu da kuma can tashar mu ta dutse da Basiru Garu da Jabir Shehu suka da wani yadda kuka ji mu da kuma mashiryin shirin musa mamman da jagoran shirin umar sa'idu tudun wada usman usman da na gabatar ke cewa da ku wassalamu alaikum Allah ɗaya gari bambam.
Allah ɗaya gari bambam.
Na roƙe kai salati ba adadi.